والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci muna gode wa Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya kaddar numfashinmu zuwa wannan yammaci yau biyar ga watan ramadana lissafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1446 kuma yau biyar ne ga watan uku lissafin miladiya shekara 2025 muna ƙara addu'a a malaman da suka wallafa wannan littafi Allah ya haskaka kabarinsu kuma ya nawaye mizanin ayyukansu gobe kiyama mu kuma Allah ba mu ikon fahimtar abin da suka rubuta tare da aiki da shi muna karatu cikin suratul baqara yadda jiya muka tsaya kan aya ta goma sha shida yau kuma za mu tashi aya ta goma sha bakwai Allah maɗaukacin sarki ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم أمي فهم لا يرجعون
alamakin sarki ya ce matsaluhun ka matsalin ladista da nara a nan ma an ci gaba da siffanta munafukai aka ce misalinsu shine misalin kamar wanda ya kunna wuta ne falamma aba'at ma haulahu yayin da wutar ta haskaka abin da ke kewaye da shi zahaballahu bi nurihim sai Allah ya tafiyar da hasken wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun sai basu a cikin dufai ba sa gani Allah ce summun bukmun su kurame ne bebaye ne umyun makafi ne wa hum la yarji'un ba sa dawowa daga batan da suke su dawo kan shirya ba sa yi wato wannan misali ne da Allah madaukakin sarki ya kamanta waɗanda suka sayi bata da shirya wato suka musanyi bata aka ba su bata suka ba da shirya kasance suna gani suka dawo kuma makafi bimanista da naran misali ne Allah ya buga da wanda ya kunna wuta falamma aba'at ma haulahu yayin da ta haskaka abin da ke kewaye da shi wanta fa'a biha ya amfana da wannan hasken wa abasara biha ma an yaminihi wa shimalihi yagga abin da ke gefen damansa da abin da ke gefen hagun ɗinsa wata anasa biha ya ebe kewa da wannan hasken fa baina huwa kadhalika yana nan tsakanin haka if ufi'at naru sai wannan hasken ta, ta, ta mutu sai hasken ya mutu wasara fi zalamin shadidin sai kasance cikin dufu mai tsanani la yubsiru baya kallo wala yahtadi baya shiriwa zuwa ga hanya wa huwa ma hadha kuma tare da haka a samu shi kurma ne la yasma'u baya ji abkamu bebe ne la yantiqu baya iya furtawa a ji a gane a'ama makafo ne law kana diya'an lama abasara da a ce akwai hasken aida ya gani amma babu hasken falihaza saboda haka la yarji'u ila ma kana alaihi qabla zalika ba zai dawo ba akan abin da yake gabanin haka zalika ha'ula'il munafiquna mala yace to kamar haka waɗannan munafikan suke wajen musanyar shiriya aka suka karbi bata wajen yadda suka karbi bata suka karbi bata suka suka ainihin wato ba da shiriya a cikin wannan misali dalalatun ala annahum amanu dalili ne akan cewa sun yi imani thumma kafaru sannan kafirce kama akhbara ta'ala anhum fi ghairi hadha al-mawdu kamar yadda Allah ya bada labari ba a wannan bigiran ba wallahu alam qultu yace wa qad iltafat wa qad il- wa qad iltafata fi asna'il masali wato an yi waiwaye a tsakiyar misalin ana cikin misalin sai aka dan waiwaya baya aka ɗan waiwaya kaɗan shi ne faɗin da Allah ya ce falamma a ba'at ma haulahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun summun bukmun umyun fahum la yarji'un wa hadha afsahu fi kalam wannan shine yafi fasaha a wajen magana wa ablagu yafi azancin zance wajen tsarawa zahaballahu binurihim sai Allah ya tafiyar da hasken su aidha anhum sai Allah ya tafi daga barinsu bima tafi'uhum bayan fa'uhum da abin da zai amfane su wa huwa nuru shine haske wa abqa lahum ma yadurruhum sai aka wanzar musu abin da zai cutar da su wa huwa al-ihraqu shine wuta wa dukhan da, da, da hayaki wa tarakahum fi dhulumatin ya basu cikin dukkan wa huwa ma wa hum fihi shakki wal kufri wan nifaqi shine abin da suke cikin sa na kokonto da kafirci da kuma munafirci la yubsiru ay la yahtaduna ila sabili khairin ba sa shiriwa zuwa ga tafarkin alkhairi wala ya'rifuna wala ya'rifuna basu ma san alkhairin ba wa hum ma dhalika summun la yasma'u khairan la yasma'una khairan a tare da haka su kurame ne ba sa jin alkhairi bukumun la ya takallamuna bima yanfa'uhum bebaye ne ba sa magana da abin da zai amfane su umyun makafi ne fi dalalatin suna cikin bata makanta suna cikin bata fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fi sudur ba idanuwa kurukuru ke makancewa ba a idan zuci ne ya makance kamar yadda mai infrared ya ce idan idan zuciya makance ai ganin ido bai yi amfani ba to idan zuci ne ya makance sai ka ga mutum yana da hankali amma ashe bai amma bai da hankali ya kasa gane gaskiya falihada la yarji'una ila ma kanu alaihi saboda haka ba sa dawowa daga barin abin da suka kasance a kansa su dawo kan shirya ba sa yi allati ba'uha bi dalala wanda suka sayar da da bata an qatada daga imamul qatada tabi'i ne fi hadhihi aya dangane da wannan aya innal ma'ana annal munafiqa la ilaha illallah munafiki yana magana da la ilaha illallah yace la ilaha illallah fa abat dunya sai a haskaka masa a duniya duk wanda yace la ilaha illallah hukuncinsa musulmi muhammadur rasulullah sunansa musulmi fa naka bi hal muslimina sai ya auri musulma da wannan kalmar kuma a bashi aure wa ghazahum biha sannan kuma in za a tafi yaƙi ma sai ya tafi yaƙi da wannan kalmar shi dai musulmi ne wa warasahum biha in aka mutu ma sai ya gado da wannan kalmar wa haqana biha damuhu wa malahu da wannan kalmar sai a kare masa dukiyarsa da jininsa falamma kana indal mauti sulibaha sulibahal munafiquna munafiko yayin da ya zo mutuwa kuma sai a cire wa munafiki wannan kalma ta la ilaha illallah duk gatan da yake da shi sai a cire saboda ya ɓoye kafirci a zuciya li'annahu lam yakul laha aslun fi qalbihi la ilaha illallah bata kasance asalinta tana cikin zuciyarsa ba wala haqiqatun fi amalihi kuma ba ba a haƙiƙani ba ta nuna aikinsa hakika ba ta nuna aikinsa aikinsa baya nuna la ilaha illallah saboda haka summun bukumun umyun shi kurma ne kuma bebe ne makafo ne makafo ne la yasma'una alhuda baya jin shiriya wala yaqiluna baya hankalta fahum la yarji'una ay la yarji'una ila hudan shi ba zai dawo ga shiriya ba wakila la yarji'una ila alislam a aka ce ba zai dawo zuwa ga musulunci ba saboda da munafik kafiri duk kafirai ne inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a Allah zai tara munafiki da kafiri a jahannama gaba ɗaya dukkan su wa la yatubuna wasu malamai suka ce ba zai tuba ba wala hum zakaruna kuma ba zai wa'aztu ba Allah kiyaye mu ya tsare mu daga munafiki sai Allah madaukakin sarki ya ce
كريب من السماء فيه بلوة ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من السوائك حضر الموت والله محيط بالكافرين يكاد الوق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أزلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير
Ubangiji ta'ala ya ce, Auka sayibin minas sama, ko kuma mamakon ruwa ne da sama. Wasu suka ce sayibin ɗin nan wai gajimare, amma dai ruwan shi ne ya fi, auka sayibin minas sama. Ko dai mamakon ruwa ne kamar da bakin ƙwarya daga sama, fihi zulumatun a cikin ruwan akwai duffai, wa ra'adun da tsawa, wa barakun da walƙiya, ya ji aluna a sabi a humfi a zahim. munafukai suna sanya yatsunsu a kunansu wai kada su ji gaskiya minas sawa'iqi saboda wannan tsawa hadaral maut wai suna tsoron mutuwa wallahu muhitun bil kafirin Allah a kewaye yake da wato a sane yake da kafirai kenan anan ma an tabbatar maka da cewa munafiki fa kafiri ne in dai munafiki ne to kafiri ne shi dai kawai hukun ayyukan hukunce-hukunce na musulunci suna kansa saboda yana zuwa ana sallah da shi kuma ya ce la ilaha illallah amma da ya zo mutuwa wannan gatar duza a cire ya zama ya koma sunansa na gaskiya kafiri ya kado albarku ya abu absarahum wannan walƙiyar ta kusa ta tafiyar da idanuwansu kullama a lahum duk lokacin da aka haskaka musu mashaufihi sai su tafiya a cikin hasken wa idza azlama idan aka dauke hasken suka shiga duhu wa ya azlama alaihim in sai shiga duhu kamu sai su tsaya walau sha Allahu la dhahaba bi sam'i da Allah ya so da ya tafiyar da jin nasu wa absarihim da ganin nasu gabaki daya inna Allaha ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan dukkan komai shi munafiki baya son wa'azi baya so ya ji alkur'ani baya so ya ji dokokin Allah shine yana sa yatsarsa a kunnensa baya so ya ji duk wanda ka ji baya so ya ji ya saurari alkur'ani baya so ya ji dokokin Allah to ka sani cewa wannan shi munafiki ne anin nabi sallallahu alaihi wasallam hadisi daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace salatun abubuwa uku man kunna fihi duk wanda ya kasance yana da ɗabi'u guda uku munafiqan khalisan tacaccen munafiki ne wa man kanat fihi wahidatun minhunna in kuma yana da ɗabi'a ɗaya daga ciki kanat fihi khaslatun minan nifaq yana da wani ɗawo sani yana da wata ɗabi'a ta munafurci hatta ya da'aha har sai ya bata man idza ahadatha kadhaba duk wanda in zai yi magana sai yayi ƙarya to wannan munafiki ne in dai zai yi magana sai yayi zuki ta malli to munafiki ne wa idza wa'ada akhlafa in yi alƙawari ya saba duk wanda kuka ga in yi alƙawari yana sabawa to munafiki ne koko yana da ɗabi'a ta munafurci wa idza tumina khana in an amince masa ya ha'inci duk wanda za ga an amince masa ya ha'inci to munafiki ne wastadallu bihi sai suka kafa hujja da wannan hadisi ala annal insan an yakunu fihi shu'batun min imani wa shu'batun min nifaqin shi dan adam zai iya hada biyu yana da dosa ne na imani kuma yana da dosa ne na munafurci imma amaliyun ko dai nifaka amali dan nifaka iri biyu ce akwai nifaka itikadi akwai amali nifaqa itiqadi ita ce Allah madaukin sarki yace innal munafiqina fi darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasira munafikin da yake yin zagon ƙasa a addinin musulunci baya so ya ga ci gaban musulunci to nan in ya shiga wuta har abada ba zai fita ba shine yake karkashin ta amma shi wancan munafiki amali me idza hadasa kazaba din to shi wannan za a azabtar da shi ne gwargwadon munafurcinsa in akwai yiwuwar a sashi a wuta za a sashi a babbaka shi in ya gama cin sarƙa sai kuma a fito da shi so da haka mutum zai iya kasancewa yana da wani ɗosa ne na munafurci har sai ya bar wannan saboda wannan hadisin kama dallat alaihil aya kamar yadda ayat ta nuni kama zahaba ilaihi ta'ifatun minas salaf kamar yadda wasu jama'a daga cikin magabata suka tafi akan haka wa ba'dul ulama da kuma sashin malamai kama taqaddama wa kama sai a ce insha Allah walau sha Allah la zahaba bi sam'ihim wa absarihim lamma taraku min al haqqi yayin da suka bar gaskiya ba'da ma'rifati bayan sun san gaskiya to sai Allah ya tafiyar da su inna Allah ala kulli shay'in qadir ai inna Allah ala kulli ma arada bi ibadihi min niqimatin aw afwin qadirun ai Allah duk abin da yayi nufi a bayinsa na azaba ko kuma yafiya to shi Allah mai iko ne akan haka Allah mai iko ne innama ibnu jarir at-tabari yake cewa innama wasafa Allah ta'ala nafsahu bil qudrati ala kulli shay'in Allah maɗaukin sarki ya siffanta kansa da iko ne akan dukkan komai fi hadhal mawdu'i a wannan mawdu'i li'annahu hadhara almunafiqun munafiqina ba'sahu dan yana tsoratar da munafikai na kansa da kuma bulalarsa wa akhbarahu annahum bihim muhitun kuma ya ba su labari Allah yana sane da su ya san yana sane da halin da suke ciki duk abin da suke Allah kyale Allah yana da iko ya tafiyar da jinsu da ganinsu, Allah mai iko ne a kan koma. To sai Allah.
Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakumul arda وفراء والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون
Allah maɗaukakin sarki ya ce, Ya ayyuhan nasu ya ku mutane, Ya ayyuhan nasu budu rabbakum ya ku mutane ku bauta wa Ubangijinku, Allazi khalaqakum wanda ya halicce ku, wallazina min qablikum kuma Ubangijin ya halicci waɗanda suka zo tabbas in kun bauta wa Allah za ku daga domin la'alla a wajen hakiki ce a wajen mutane ne Allah ya ce Allah in dai ka bi wannan shari'a aka samu abin da aka faɗa ja'ala lakum al-ardha firashan sai aka ce da siffanta ubangiji ubangijin nan da ya sanya muku ƙasa shin fada baka takawa ta lotsa haka za ka yi tafiya a kanta sama a bina'an ya sanya muku gin sama kuma ba tare da wani gwafa da kaga ya tare ta ba a fili wa anzala minas sama'i ma kuma ubangiji ya saukar muku da ruwa daga sama da wannan ruwan fa akhraja bihi min ath-thamarati sai aka fitar muku ‘ya'yan itatuwa iri daban-daban da ruwa ƙwaya ɗaya, rizkan lakum arziki ne a gare ku. Saboda haka wanda ya muku wannan, fala ta ji alolillahi an dadan, kada ku sanya wa a gini, kar ku sanya wa Allah abokin tarayya, wa an tumta alamuna alhali kuna sani. Shi ne nan, malace shari'a ta baraka wata alafi wa hadaniya, wal'ul sai ya fara bayani kadai kasa da kuma cancantar abauta masa shi kadai bi annahu ala mun'imu Allah shine mai ni'imta bayinsa ala abidihi bi ikhrajihim ta yadda ya fitar da su min al'adami da rashi ila alwujudi zuwa ga samuwa wa isbagihi alaihimun ni'ama ni'am da kuma ninninka musu ni'imomi al-zahira wal batina ni'imomi na fili da na boye bi an ja'ala lahumul arda firashi ban ya sanya musu shimfiɗa ai mahadan kal firashi shimfiɗa wanda zaka taka bata lotsa ba ku tafi akai sa daure kasa was samaa bina'an wa huwa saqafu Allah ya muku sama ya rufe ku bi gairi amadin tarawnaha ba tare da wayansu filoli da suka tare saman ba da kuke kallo ba kamar yadda Allah ya faɗa a wani waje, Allah sama a saƙafan muku sama wanda aka kiyaye ta kuma, wa huwa an ayyari uridona. Amma su kafirai dangane da ayoyin Allah suna bijirewa, wa an zalamina sama ima'an. Allah ya saukar da ruwa daga gajimare, ya saukar da ruwa daga sama, don ku amfana. Allah ya saukar da ruwa ne don ku amfana, ku sha, ku yi wanka, ku shayar da dabbobin wanke komai ku yi da shi. Kamar yadda a wani waje Allah ce, Allahu ladhi ja'ala lakum al-ardha qararan wa samaa bina'an wa warakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum min at-tayyibat. Allah shine ya sanya muku ƙasa wanda za ku taka a kanta, ku tabbata ku taka kuna tafiya. ya sanya muku sama kuma aka yi muku wato rumfa da ita tsoron tsarkaka Allah wanda ya muku wannan shi ne Ubangijinku fatabarakallahu rabbul alamin lalle albarkokin Ubangiji sun yawaita Ubangijin talikai Allah madaukin sarki shine alkhaliqu shine mahalicci arraziku shine mai azurtawa maliku dar shine mamallaki shine mamallaki shine mamallaki Allah madaukakin sarki saboda haka yastahiqqu an yu'bada wahdahu ya cancanta abauta masa shi kadai wala yushrika bihi gairahu kada a hada shi da waninsa shi yasa yace fala taj'alu lillahi andadan kada ku sanya wa Allah kini wa antum ta'lamuna alhali kuna sani wa fi sahihata bukhari da muslim an ibn mas'ud daga abu kul rasulullah nace ya maikin Allah ayi dhanbi a'zamu wa Allah kala yace an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka ka sanya wa Allah kini alhali shi ya halicca wa ka hadithun adun atadari ma haqqulahi ala ibadi haka kuma hadisin mu san haƙƙin Allah bai an ya abuduhu shine su bauta masa bi shi aka da sai tarayya da wani abu wa fi akhir hadith shan hadisin yace la yaqulu ahadukum alaqad a cikin wani hadisi yace ku yace ma sha Allah wa sha fulan Allah ya so wani ma ya so a'a in kai haka kamar ka san daidai da Allah da wani kenan walakin liyaqul sai dai ɗayan ku yace ma sha Allah thumma sha'a fulanin in Allah ya so sannan kuma kai ma ka so wane so Allah zaka je kaza ce in Allah ya so sannan kuma kai ma so amma in ce in Allah ya so kai ma ka so ka me sai dai ka ce ai thumma sha'a fulanin sannan sai ka kawo kalmar sannan wannan dukkan wahimayatun linajibit tawhidi duk wannan kariya ne da ba da kulawa da kiyayewa ɓangaren tauhidi wallahu ta'ala alam Allah shi arya- shi ya barwa kansa sani akwai hadisai masu yawa wanda suka zo da ma'anar wannan aya an harith al-ash'ari anna nabiyallahi la anna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam qala annabin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace inna Allah azza wa jalla amara yahya bin zakariya alaihi salam bi khamsi kalimatin Allah madaukin sarki ya an- ya umarci annabi Yahaya dan Zakariya da kalmomi guda biyar an yi amala bihin ne ya aiki da su wa an yi amura bani isra'ila ya umarci banu isra'ila su ma su yi aiki da shi an yi amalu bihinna wa annahu da an yi buti'u biha ya kusa ya jinkiri wato bai faɗa da wuri ba umarnin da aka masa fa qala lahu isa alaihi salam annabi isa alaihi salam sai ya ce da shi innaka qad umirta bi khamsi kalimatin an ta'amala bihinna wa ta'amura bani isra'ila an ya'malu bihinna an umarce da kal- da an umarce ka da kalmomi biyar kai aiki da su kuma ka umarci banu isra'ila aiki da su fa imma an tuballighuhunna ko dai ka isar musu wa imma an uballighuhunna ko ni na isar musu fa qala ya akhi yace ya dan uwana inni aksha in sabaqatani ina jin tsoro idan ka riga ni an u'azziba a azabtar da ni aw yuksafa bi ko a kisife ni a kife ni ƙasa ta haɗiye ni qala fa jama'a yahya bin zakariya banu isra'ila fi baitul maqdis annabi yahaya dan zakariya ya tara jama'a a baitul maqdis hatta al masjidu har sai da suka cika masallaci fa qa'ida ala shar'al sai ya hau kan wani abu mai tsayi mai tudu fa hamidallah kamar ya hau kan mimbari sai gode wa Allah wa athna alaihi ya yabe shi thumma qala sanne ce inna allaha amara bi khamsi kalimatin Allah ya umarce ni da kalmomi biyar an a'mala bihinna ne aiki da su wa amurukum kuma kuma na umarce ku an ta'malu bihinna ku yi aiki da su awwaluhunna na farkon su an ta'budallaha ku bauta wa Allah wala tushriku bihi shay'a kada ku yi tarayya da shi da wani abu fa inna masala zalika sai yace misalin haka ka masali rajulin rajulin ishtara abdan kamar misalin bawa mutum ne ya sai bawa min khalisi malihi daga dukiyarsa tsantsa biwarakin da azurfa au zahabin ya amalu ya aiki wa yu'addi gallatahu in yaje aiki wanda sai bai bayar murgun abin da ya samu sai bai wa wanda ba shugaban sa Allah shugaban zai da sai zaka yadda fa ayyukum yasurruhu an yakuna abduhu kadhalik yace waye a cikin ku yake so bawan sa ya kasance kamar haka kowa ya ce a baya so ya ce to wa annan la khalaqakum Allah ya halicce ku wa razaqakum ya azurta ku fa abuduhu ku bauta masa wala tushriku bihi shay'a kada ku yi tarayya da shi da wani abu wa amurukum bis sala wa amurakum bis sala kuma Allah yana umartan ku da yin sallah fa inna Allah yansibu wajhahu li wajhi abdihi Allah yana kafa fuskarsa fuskarsa da ta dace da shi duk siffar da Allah ya siffanta kansa da shi kai baka da ta cewa sai ka ce siffar da ta dace da shi ka tsira shine aka yabi masu imani allazina yu'minuna bil ghaibi kar ka ce siffarsa irin taka a'a siffar da ta dace da shi Allah yana kafa fuskarsa a fuskar bawansa malam yaltafit matukar bai yi waiwaye ba in kana sallah ba a so kai walwaye waiwaye makarmi ne waiwaye kai waiwaye haka in ka juya baya ma a ibra kuma sallah ta ɓaci fa idza sallaitum fala taltafitu in kuna sallah kada ku yi waiwaye abu na uku wa amarakum bisiyam ya umarce ku da azumi kamar yadda mu ma yanzu an umarce mu da azumi fa inna masala zalika ka masali rajulin ma'ahu surratun misalin mai azumi kamar mutum ne yana da jaka min miskin akwai turaren miski a ciki fi isabatin kullihim yajidu rihul misk suna jin a cikin jama'a kuma isaba yana cikin jama'a duk jama'a suna jin kanshin wannan almiskin wa inna khulufa fammi sa'imu atayyibu inda Allah min rihil misk to bashin bakin mai azumi ya fi turaren almiski kamshi kuma Allah yana son wannan bashin bakin ai dalilin bashin bakin ko kai aswaki yana nan rashin cin abinci a uwar hanji shi yake kawa warin wa amarakum bis sadaqati kuma Allah ya umarce ku da sadaka ku ringa sadaka fa inna mathala zalika kamathali rajulin asarrahu al-adu me sadaka misalinsa kamar mutum ne da makiya suka ribace shi fashaddu yadayhi suka daure hannayensa ila unuqihi zuwa wuyansa suka masa kukumi da hannaye da wuya suka daure wato da shi za su sare mar wuya an daure to ya zai wa qala lahum hal lakum an aftadi nafsi minkum sai ya ce musu tunda magana ba su rufe bakin ba za ku yadda na fanshi kaina a wajen ku faja ala yaftadi sai rinka fansan nafsahu kansa minhum daga wajensu bi qalilin wa kathirin da kadan da mai yawa kamar haka ne sadaka kana bayarwa kadan kana fansan kanka ne kana bayarwa mai yawa kana fansan kanka ne kar ka sake baka sadaka sadaka na tunkudewa bala'i da musiba kana sadaka wallahi sai Allah ya kawar da ita ko kuma in ta ba sai ta same kadan kadan ta zo da ƙarfi amma sadakar ta je ta yi faffada da ita ta doke ta sai ta zo sai ta sadaka to sadaka maganin masifa ne da bala'i mu ringa sadaka fa innaka hatta mi fakka nafsahu har kafan shi kanka wa amarakum bi dhikrillahi kathiran muna umarce ku da ambatan Allah mai yawa ku ringa ambatan Allah wa inna masala zalika misalin haka ka matsalin rajulin talabarul adu ne da makiya suka neme shi sira'an da gaggawa fi asari a bayan safa a tahi sunun hasinan sai ya samu wani katanga ya buya fata hassana fi sai ya buya fa innal aduwa a hasana ma ya kunu mina shaitan to shi mai ambatan Allah fa innal abda bawa in yana ambatan Allah to ya fi buya a shaidan inda yana ambatan Allah idza kana fi dhikrillah in ya kasance yana ambatan Allah karshe wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ana amurukum bi khamsin nima ina umartan ku da abubuwa biyar Allahu amarani bihinna Allah ne umarce ni da su aljama'a ku lazamci jama'a ta ahlus sunna was-sam'u wat-ta'a ku ji ku bi wal hijratu ku yi hijira ku kaurace wa sabo ku koma zuwa bautar Allah wal jihadu fi sabilillah ku yi jihadi saboda ɗaukaka addinin Allah fa innahu man kharaja min aljama'ati ida shibrin wanda ya rabu da jama'a daidai da ɗani ɗaya faqad khalaqa riba'atal islam min unqihi ya cire tutar musulunci a wuyansa illa an yuraja sai in ya dawo wa man da'a bi da'awal jahiliya fa huwa min jusa'i jahannama wanda yake da'awa da irin da'awar jahiliya to shi tarkace ne na wutar jahannama ba a so in an yi mutuwa kana ifo ka ce ka mutu ka lalace ya za a yi ƙalu ya rasulallah wa in sama wasalla suka ce ko ya yi sallah yana azumi ƙala wa in sama wasalla wa in salla wa sama wa za'ama annahu muslim ko ya yi sallah ya yi azumi ya ce shi musulmi ne fada'ul muslimina bi asma'ihim ku kira musulmai da sunayensu alama sammahumullahu a bisa yadda Allah ya ambace su almuslimina almu'minina ibadallah musulmai muminai ya ku bayin Allah wa inna Allah khalaqakum wa razaqakum fa abuduhu wa la tushriku bihi shay'a Allah ya halicce ku ya azurta ku ku bauta masa kada ku tarayya da shi da wani abu wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum alhamdulillah